أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ubangiji yana cewa man ya ashu duk wanda ya makance ya makantar da kansa da gangan a ya ashu an zikirin rahmani ga barin zikirin Allah ko alƙur'anin Allah ko zikirin Allah duk wanda ya makance ya ƙi zikirin Allah nuqayyid lahu shaytanan za mu haɗa shi da shaiɗan fa huwa lahu qarin ya zama abokin gwaminsa shaiɗan wato a wannan aya ta zukhrufi na taba ganin wata tarjama aka tafka banna guda uku a haɗi lokaci ɗaya wa man ya ashu an zikirin rahamani mai tarjaman sai ya ce wanda ya rayu gabarin hukuncin mai rahama a shaya ashu dai dandumi ne nan bai san lugan larabci ba da ya bambanci tsakanin asha ya ashu da asha ya ishu asha ya ashu idan jazimi ya shiga kansa ya zama oman ya ashu sharadi kenan inda na asha ya ishu ne sai ce oman ya ish to rashin sanin lugar larabawa ya sa ya ce ya fassara shi da oman ya ashu wanda ya rayu gabarin zikirin gabarin hukuncin mai rahama kuma da gangaye don gaba da zikirin Allah kada ya ce zikirin Allah wani abu ne mai kyau sai ce hukunci oman ya ish wanda ya rayu wai ga barin hukuncin mai rahama kar ya ambaci zikiri balle a ce zikiri wani abu ne mai kyau saboda yana gaba da zikiri saboda man ya shi an zikirin rahamani duk wanda ya makance an zikirin rahamani ga barin zikirin Allah nuqayyidu lahu shaytanan zamu sallada masa shaytan fa huwa lahu qarin ya zama abokin gwamin sa وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وإنهم ليصدونهم سو شيطانون نن سنا سنا تريوا أبو كنسو هنيا هنيا الله wa'annam la yasudduna wallahi suna tsare su gabarin hanyar Allah an sabil gabarin hanyar Allah wa yahsibuna suna zaton annahum su muhtaduna shiryayyu ne wa ikhwanuhum yumdunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun wato shedanu sukan ja mutanen su tun da suna daure da juna ne to sai su ja su cikin bata sai su nuna musu batan nan shine gaskiya shine shiriya سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا idan mutum ya haɗa kai da shaidan dama idan mutum ya ƙi zikiri hai Allah ya haɗa shi da shaidan kamar yadda ya faɗa istawa zalimu shaidan fa ansim zikirallahi ulaika hizbu shaitani ara inna hizbu shaitani humul khasirun idan mutum ya kai wannan matsayi to sai ya faɗa da Allah in ya yi faɗa da Allah sai Allah ce to in na yi faɗa da mutum fa sai in juya masa gaskiya nuna masa ƙarya ce ƙarya nuna masa gaskiya ce bata nuna masa shiriya ne shiriya nuna masa bata ne ta hanyar shaidan ɗin sa'asir bu ana ya ce lalle ya takabbaru na masu girman kai filar da mizaril haqqi wayyaro kullu ayatin la yu'minu biha dukkan ayar da ya kamata musulmi ya gani ya ji tsoron Allah shi ba zai imani da ita ba saboda an hada shi da shedan wayyaro sabila rushdi la tattakhidhu sabila in suka ga hanyar shari'a ba za su dauke ta kan hanyar shari'a ba wayyaro sabila ghayyi in suka ga hanyar fata yattakhidhu sabila wannan ne za su rika ita ce hanyar hanyar fata ita za su dauka hanyar shari'ar su to saboda haka an yasanci shedan kuma a yawanta zikirin Allah maganin shedan kenan zikirin Allah idan mutum yana so kar ya hada shi da shedan to yawanta zikirin Allah duk wanda baya yawan zikirin Allah to shedan zai samu masauki ya zauna a cikin zuciyarsa ita zuciyar masauki na farko nafsu ne a wurin wani abu ne mai karfi duk abin da ya saba da shi kamun ka raba shi da shi zaka sha wahala shi bai san kyakkyawa ba bai san mummuna ba abin da ya saba da shi shi kawai zai yi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi sama da wannan wurin akwai inda shaidanu suke zama ana kiran wurin hadara shaidaniya wurin da shaidanu suke zama idan mutum ya saba da aikin shaidan tunaninsa ya yi yawa irin na shaidan ya bata zuciyarsa kamar yadda gadabla man kadablaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha idan mutum ya goge zuciyarsa ta yi kyau to sai wurin ya zama malakaniya na sama din in ko bai goge ba sai shaidanun su zauna a wurin su wurin zaman su nafsaniya sai shaidaniya to ga shi wurin ba zai umarce ka da kyakkyawa ba sai mummuna kawai in ya gaya maka kaza ka ce a'a eh sai ya koma kaza duk inda ka tabo in an ce kai sata sai ka ce ani ba ƙwarawa bane ka shagi ani ba mashayi bane to zagi waɗannan miyagu to ita zagin bayin Allah wai miyagu ne ita zagin abubuwa wanda Allah yake so ya ta kin abin da Allah yake so to shedaniya kenan sama da wurin ana kiransa malakaniya to ita malakaniya ba za ta umurce ka ne da bin Allah ta kowace hanya kai zikiri kai istighfari kai sadaka ka yi taimako ka ga da marar lafiya ka ji tausayi ka yi adalci zai ta umurtar kare abubuwa masu kyau kamar yadda shaɗa yake maka waswasi a halararsa ta ayi banna to daga wannan sai hadara ta hudu ta, ta cikin zuciyar ɗan adam ana kiranta rabbaniya ita kuma za ka ji zuciyar tana ce maka rabu da komi ka kama Allah rabu da komi ka kama Allah wanda yake maka kirki ma Allah ne yasa shi ke maka kirki balle wanda yake maka abin da ba shi rabu da komai kama Allah ba wani abin da yake da amfani sai Allah shine nafsaniya sai shedaniya sai malakaniya sai rabbaniya saboda haka idan mutum ya goge zuciyarsa sai Allah ya sauke masa shedanun ya buɗa masa haɗa kai da mala'iku yadda yadda Qur'ani yake cewa wani wuri dai mala'iku suna taimakon mu'minai wa inna la yasudduna wani sabil su shaidanun abokan nasu ya sudduna za su tsare su anis sabili ga wurin hanyar gaskiya wa ya hasibuna suna zaton annahu su muhtaduna shiryayyu ne حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيت القرين حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيت القرين sai suna ɗaure ɗin in sun zo lahira za a sa su wuta to sai sai mutumin ya gaya wa shaidanin nasa da suke ɗaure tare sai ce ya laita bai ni wa bai na kabuzal mashirikai ni fa bisal karinu masa fa bisal karinu amma ko na samu mugun abokin gwami na samu mugun abokin gwami ina ma da tsakanina da kai tun daga duniya nisan tsakaninmu ya kai gabashin duniya da yammacin duniya ta inda rana take fitowa da inda take faduwa ina ma da tsakaninmu da kai yayi nisan haka bisal karinu abokin haɗi ya ɓaci to tun daga duniya karka yadda ka haɗa kai da shi ka haɗa kai da da da hanya mai kyau hanyar tuba wa Allah hanyar yin salatin annabi hanyar yin la ilaha illallah maimakon hanya ta ɓata ƴan uwanka musulmi kana kiran su abubuwan da Allah ya hana a kira su da shi ka saba wa sunnan manzon Allah ka saba wa alqur'ani sunnan manzon Allah dai sallallahu alaihi wasallam manzon Allah an rawace hadisi wajensa yana cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu duk wanda yayi wani aikin da ba umurnin mu a ciki to an mayar masa ba a so wani hadisin kuma yana cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya fari sabon abu cikin al'amarin nan namu na addini wanda baya ciki an mayar masa to sai mutane su riga kiyayewa kar su riga aikata abubuwan da babu umarnin Allah babu umarnin annabi a ciki su ce addini ne kar su riga aikata abubuwan da su fari wani abu sabo wanda baya cikin addini sai yana cikin addini a misali kaga dai kaga musulmi ya yi sallah ka ce masa kafiri ma laysa min addini ne baya cikin addini kuma Allah bai umurri da haka ba annabi bai umurri da haka ba laysa alai amruna sannan kuma ka ce wani tsari na zama na, na, na kyautata lamarin duniya ya fi hamsu salawati ya fi zuwa haji wannan laisa alai amruna ba umarnin Allah cikin wannan magana ba umarnin annabi ciki kuma an fari wani abu sabo wanda ma laisa min addini man ahadatha fi amrina hadha ma laisa min addini kenan ma laisa min addini ne a ce wani abu na tsarin zaman lafiyan duniya ya fi kamsu salawati ya fi zuwa haji wannan lesa alai amruna ko lesa min addini na tabaji da kunne na wani dattijo tsoho ne fa yana tafsiri a cikin watan ramadana yace wai yan dariƙa in sun yi aure sai sun kai matar wajen shehun su yayi jima'i da ita tukuna a kai ta wajen miji wannan min addini ne ma lesa min addini من امر الله ورسوله ليس من امر الله ليس من امر رسول الله wannan duk laisa alai amruna hadasa fi amruna hadha ma laysa minhu to akwai abubuwa iri iri ya kamata a kiyaye da su a fidda fitinu tsakanin musulmi da musulmi abubuwan da musulmi duka sun tabbatar da shi sun rike da shi wajen shekara dubu da wani abu a kawo sabon abun da bai kai shekara talatin ba a yi ta hargitsa mutane kansa bai kamata a rika yin haka ba mu nemi hanyoyin da za mu zauna lafiya misalin wani assalatu da ake a Najeriya wanda duk duniya ba inda ake yin sai Najeriya duk duniya ba inda ake salatu karfe hudu sai Najeriya kuma sabo ne sabo ne a hadasa fiye min hadha ma laysa minnu in ka je makka ba za su yi as-salatu ba sai sauran sai sauran awa guda da kwata rana ta fito lokacin da sallah ta halatta kenan haka a Madina haka duk duniya amma Najeriya zaka ji karfe hudu an yi as-salatu wannan ko banna ne fita daga cikin ijma'i ne kuma banna ne a lokacin da kai as-salatu nan wani bawan Allah yana so ya ci abincin sahur sai ce kar ku ci anyan salatu kaga ka haramta musu halal a lokacin ko wani bako ne ya ji anyan salatu sai tashi yayi sallah baya so ya fita kar ai masa sata anyan salatu sai tashi yayi sallah ya kwanta a karfe hudu wannan sallah babu ita kaga ka cuce shi saboda haka wannan duka ma laysa min ad-din ma laysa min ad-din ma laysa min amri rasulillah ne man adathu min hadha ma laysa min fa huwa wa'annan bidiyoyi duka haramun ne na na hargitsa musulmi don Allah mu gyara tsakaninmu mu na sha faɗin dai in abu ya zama na tsakanin malam da malam ne ka rike malamin ka rike malamina ba zan soke ka ba ba zan soki malamin ka ba karka soke ni karka soki malamina mu tafi lafiya a cikin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu samu bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam kar mu ka kawo bidiyoyi ma laysa min amri rasulillah wala min wala min amrillahi ما ليس هو رد بسم الله ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم murna da kuke yi a yanzu a nan duniya kuna haɗe da shedan shedan yana ƙawata muku abubuwa na sabon Allah kuna jin daɗi to jin daɗin nan naku da kuke yi a yau da murnan da kuke a yau walan yanfa'akum ba zai amfane ku ba a lahira ranar lahira to za ku yi ta zagin juna ne alakhillahu yawma zin ba'dhum li ba'dhin adu illa almuttaqina yal'anu ba'dukum ba'dan za ku yi ta la'anta junanku walan yanfa'akum al-yawma in zalamtum tunda yake kun haɗu ne akan zalunci zalunci na fasikanci ko zalunci na kafirci duk da yake shedan ne yake batar da ƴan adam ya nuna musu gaskiya ƙarya ce ƙarya gaskiya ce ai ta murna ai ta dariya alhali ko an taru ne akan bata ake murnar da dariya din annakum fil azab mushtarikuna za a tara ku cikin azaba da shedanin mutumin da shedanin aljanin da aka hada su da shi afa أنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين أفأنت تسمع السم أو تهدي الأمي ومن كان في ضلال مبين يا رسول الله كي هقولي أي waɗannan mutane kurame ne wajen addini waɗannan mutane makafi ne wajen addini afa anta tumi'u summa yanzu ka iya ka ji yadda kurame magana a wani wuri ma yana ce idza wallaw mudbirin in kurma ya ba da baya ya tafi ka kira shi ya ji a fa'anta tun summa auta dil umya ko kuma za ka kwatantawa makaho hanya ka ce masa malam makaho wannan hanya ita kadai za ka bi sai ka je can ka wuce wata tsamiya ka ɗauki hanyar dama in ka wuce can za ka samu wata kuka ka ɗauki hanyar hagu makaho ne kake magana da shi za ka shirya wannan shiryar zai shiru a fa'anta tun summa auta dil umya duk wanda ya haɗa kai da shedan to shaɗan ya makantar da shi gabarin ya makantar da shi gabarin ganin gaskiya ya kurumtar da shi gabarin jin gaskiya ba wanda zai isa ya ji yadda shi ba wanda zai isa ya gane da shi tun Allah tun da Allah bai yarda ba da ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha afa anta zumu summa afa anta zumu tu autadil umya ba za ka iya jiyar da kurame ba ba za ka iya ganar da su makafi ba iza walla mudbirin amma da sun summa autadul unya wa man kana fi dalalin mubin da waɗanda suke cikin bata wanda yake manisanci su ne waɗannan wanda suka haɗa kai da shaidan فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون wa in ma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun wato tsakanin Allah da annabi kenan baya so ya gaya masa magana mara daɗin ji ba zai ce a cikin wannan hali da ake ciki dai nasarar da ne maka alkawari tana nan ko bayan yana so ya ce masa ko bayan ka mutu to ba zai faɗa masa haka ba a'a fa in ma nazhabanna bika ko dai mun riga mun tafiyar da kai lahira ka bar duniya nasarar za ta zo